ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادق وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 23 ga watan hudu a gregorian kalanda 2021 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyanci da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan kuma anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul qamar kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha bakwai za mu tashi kan nambar aya ta goma sha takwas mai Allah ya ce alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم إنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da labarta mana bayan jiya ya gaya mana yadda ya da mutanen annabu Nuhu da yadda ta ƙare tsakaninsu da annabi nuhu da yadda allah maɗaukakin sarki ya kama su da ainihin wato ruwan tufa na sakamakon kangararsu da fanɗararsu da kuma bankarewarsu da ƙin bin allansu to sai allah ya karkata akala zuwa mutanen annabi hud su ne ainihin wato adawa allah ce kazzabat adun adawa sun ƙaryata mu sun ƙaryata manzonmu fakaifa kana azabi ka bincika ka ji yaya azabata ta kasance gare su wa nudur haka kuma yaya gargadina ya ƙare tattare da su inna lalle musu Allah arsalna alaihim rihan sarsaran mu ne muka aika musu iska wacce take da tsananin sanyi da kuma tsananin azaba shine rihan sarsaran fi yaumi na hasin a wata rana shi'umar rana ranar da ba ka iya bayanin ga ma'anarta shi'umar rana wadda take da bala'i da masifa a cikinta mustamir wanda azabar ta zarce da su tun daga nan duniya har lahira ma'ana daga gama musu azabar duniya aka kashe su suna tafiya kuma lahira Allah ya zarce musu da azaba shine nahasin mustamir wato shi'uncin da ya ci gaba da maimaituwa a kansu iya tsayin kwanakin da suka yi wajen azaba daga nan kuma aka yi lahira da su yi ne ke cewa tanzi'un nasa wannan iska mai tsananin sanyi mai tsananin bala'i mai ɗaukar mutane tana wancakali da su tanzi'un nasa tana cizge tana fizge tana cire kawunan mutane ka annahum a ajazu nakhlin sai ga su sun mutu sun gutsutsire kai ka ce kututturen dabino ne mun ƙa'ir ai mun ƙati'un wanda aka sare aka bar kututturan malamai suka ce iskar idan ta zo ga ta da ƙarfi ga ta da sanyin bala'i in ta ɗauki mutum ta yi sama da shi sai an daina ganinsa a sararin samaniya idan ta an tayo shi daga sama sai ta kifa shi da ƙasa har sai kansa ya gutsire tukunna haka ta dinga yi wa mutanen nan da suka ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa kaifa kana azabi yaya azabata ta kasance ga waɗannan mutanen wani dur haka kuma ya gargaɗi na ya kasance tattare da su Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri hakika mun sauwaƙe alqur'ani dan ambaton Allah da kuma bautawa Allah da karanta shi don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala fa hal min muddakir kin a cikin mutane akwai masu son fahimtarsa da karanta shi da aiki da ayoyin da ke cikinsa shine tambayar da Allah madaukakin sarki yake yi a cikin suratul haqa al ramma Allah ya sake cewa wa amma adun fa uhliku wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقر فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah ya ce wa amma adun amma kaga adawa fa ukhliqu birihin sarsarin mun hallaka su da iska mai tsananin azabar sanyi mai ɗaukar mutane tana watsi da su mai fuffusga da yayya ga naman mutane sarsarin atiya Allah ya ce sakharaha alaihim ai sallataha Allahu alaihim Allah ya ɗora musu wannan iska a kansu ba za ta bar cikin su ba sab'a layalin wa thamaniyata ayyami dare bakwai da kwana takwas Allah ya yi musu wannan iska husuman ay mutatabi'a mai bibiyar juna kwanakin ba a ɗaga musu ƙafa ba ko daidai da minti ɗaya wannan iska da ta jira sanda ta yi kwana takwas da yini bakwai tana ƙona su tana azabtar da su shine saba'ata ayyamin abin nan saba'ata layalin wa ayyamin husuma ko saba'ata ayyamin husuma fatar alƙauma Allah ya ce sai ka ga mutane a cikinsu fiha a cikin wannan gari sar'a ai a baje wakinsu kawai a ƙasa ka annahum a ajazu na khalin khawiya kai ka ce kututturen dabino ne wanda ainihin wato ya gutsutsire ya zube a ƙasa Allah ce fa hal tara lahum shin kana gani tattare da su min baqiya wasu sauran mutane da suka saura ba wanda ya saura a wannan doron ƙasa haka Allah ya gama da kowa daga cikinsu to shine Allah yake cewa ya ƙulu ta'ala mukhbiran an adin qaumi hudin Allah yana ba mu labarin adawa mutanen annabi hudu innahum kadzabu rasulahum aiban su ma bayan mutanen annabi nuhu su ma sun ƙaryata manzanninsu kama sana'a qaumu nuhin kamar yadda ainihin wato su a mutanen annabi nuhu suka ƙaryata wa annahu ta'ala arsala alaihim rihan sarsara Allah ya tura musu iska wacce take mai azaba mai tsananin sanyi wa hiya albaridatu shadida albard wadda take da tsananin sanyi fi yawmi nahsin a ranar da take shu'umar rana alaihim akan su mustamir ay alaihim nahsuhu wa damaruhu yadda Allah ya rugurguza su din haka abin ya bibiye su rana bayan rana haka Allah ya bibiye su da ki'uncin wannan rana bi annahu yawmun ittasala fihi azabahum ad-dunyawi wal ukhrawi domin wannan rana ce aka yi musu azaba ta nan duniya sannan kuma aka zarce musu da azaban lahira daga gurinsa subhanahu wata'ala Allah ce tanzi'un nasa tana ainihin wato ciccizge mutane ka annahum a'jazun nakhlin munqa'ir kai ka ce kututturen dabino ne wanda aka gutsire shi wa zalika anna riha kanat ya'ti ahaduhum fata fatarfa'uhu hatta tughayyibahu anil absari iska takan ɗauki ɗaya daga cikin su har sai ta batar da hi daga idanun mutane ta yi sama da hi an daina ganinsa thumma tunakkisuhu ala ummi ra'asihi sannan sai ta an tayo shi ta gurza shi da kayansa fa yasqutu ila al-ardi fatabluga menene fatan menene fatuflahu ra'asuhu sai kansa ya gutsire daga jikinsa fa ya buqa jussatan bila ra'asin sai kaga ya fadi ya zama gawa amma babu kayi a kansa shine ma'anar ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir Allah ya ce fa kaifa kana azabi yaya azabata ta kasance wa nuzur haka yaya gargadi na ya kasance Allah ya ce wa laqad yassarna al-qur'ana hakika mun sauwake wannan alkur'ani lidzikiri dan karanta shi da fahimtarsa da kuma gane shi fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa da alkur'ani ko akwai buƙatar mai haddasa mai buƙatar haddasa akwai mai buƙatar fahimtar ayoyinsa Allah ya ce idan ka shirya mu kuma a shirye muke da mu fahimtar da kai shi mu kuma karantar da kai shi sai Allah ya ce ni alaram كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya gama da maganar mutanen annabi hudu su ne adawa sai kuma sake karkatawa zuwa mutanen annabi salihu su ne samudawa allah ce kadzabat samudun su ma samudawa sun karyata bin nuzur da gargadin da aka yi musu wato wannan fa duk ana faɗa mana ne don mu kar mu aikata irin kwatankwacin abin da suka aikata saboda duk wanda ya aikata irin kwatankwacin abin da suka aikata to ko da ba a nan duniya ba wallahi a lahira irin kwatankwacin abin da ya same su zai same shi azabar da Allah ya musu a nan duniya to mutum Allah zai ɗanɗana masa ita a lahira kuma ma a nan duniyar ai ba ka da garantin Allah ba zai maka azaba ba sai dai ko da ba a dammara ka ko aka dammara su kamar yadda aka dammara samudawa da adawa ba to wala Allah kai Allah zai iya danno maka wata masifa da bala'i a rayuwarka kai ta fama da rayuwa ka rasa meye matsalarka alhalin ka aikata aiki ne irin na samudawa ka aikata aiki ne irin na adawa da haka sai Allah ya maka wata irin jarrabawa ta masifa kai ta fama da matsalolin rayuwa baka san ta ka ina bane wallahi ka aikata irin aikin su ne na ƙaryata Allah da kuma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka wannan kissoshi ba wai kawai shafa labari shuni bane ka ji kissoshin ka ji labarbarun labarbaru masu daɗin ji shikenan wai magana ta ƙare a'a ana so ne ka ɗauki izina da kuma abin fahimta da kuma abin ganewa da abin wa'azantuwa a ciki domin ka samu ainihin wato gyara ayyukanka da al'amuranka na rayuwa da addini to sai ya zamanto wannan labari da aka baka da wannan kissa da aka karanta maka ta zama mai amfani a gare ka amma idan ba haka ba to fa lamarin ainihin wato ba zai kai mana mai kyau ba ne ke cewa kadzabat samudun bin nuzur lalle samudawa sun karyata da gargadin da muka yi musu faqalu sai suka budu baki suka ce a basharun a basharan yanzu ɗan adam kamar mu minna daga cikinmu wahidan ƙwaya ɗaya na tabi'uhu mu bihi mu ajiye duk abin da muke yi na bautar gumaka mu dawo mu bi mutum ƙwaya ɗaya inna lalle mu idan a wannan lokaci lafi balali mun bata wasu kuma mun haukaci ma'ana wai idan suka ba annabin Allah salihu to lalle sun bata kuma sun menene ne sun haukace ashe ba su sani ba rashin binsa shine bata kuma shine hauka haka ne ko ba haka ba rashin binsa shine bata shine hauka amma sai suka juya abun sai suka ɗauka cewa binsa da kuma ainihin wato saurarensa da yarda da shi shine bata shine hauka Allah ya kiyaye Allah ya ce suka ce a ulqiyadh dhikru alaihi yanzu a ce wannan shine aka jefo masa ambato aka jefo masa littafi aka bashi littafi aka bashi dama ne wa'azi min bainina a tsakaninmu a rasa wanda za a ɗauka wanda zai zama mai wa'azi a cikinmu wanda zai kira mutane zuwa ga mahalicci sai wai wannan shine za a ɗauka ka san su sun ce wai me yasa Allah maɗaukakin sarki idan ma zai yi manzanci ba zai turo mala'ika a zauna mitin da su ba a tambaye su to a cikin kunnan wa kuke ganin ya kamata Allah yana so ya ɗauki manzo ko annabi wa kuke ganin ya kamata Allah ya ɗauka sai a ce to a ba mu rana mu tattauna tukunna mu ga ta ina za waye za a ɗauka sai a zaɓo ƴaƴan manya ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan sarakuna ƴaƴan shugabanni sai a bawa Allah a ce to a cikin wannan ka ɗauki guda ɗaya na fata an fahimta so wai abin da suke bukata kenan Allah idan zai ɗauki manzanci ya menene ya shawarce su su ba da shawara shine Allah maɗaukakin sarki ya ba su amsa ya ce shin su ne suke zaɓa wa Allah inda zai ɗauki manzanci Allah shi ya san ina yake saka manzancinsa yake saka annabtarsa ba wai su ne za su gaya masa ga yadda zai yi ba to shine a nan masu iya tambaya a ƙulƙiyar zikiru alaihi min bainina yanzu a ce wannan wai an bashi annabta a tsakaninmu an ba shi damar wa'azi a tsakaninmu bal a'a huwa kazzabun maƙaryaci ne ashir sannan kuma mai tsananin ƙarya mai tsananin faɗin abin da ba daidai ba wasu ka ce ashir ai bi ma'ana bayan kasancewarsa maƙaryaci sannan kuma mutum ne mai girman kai ba shi da ɗa'a ba shi da biyayya yanzu ya zo ya ce wai mu ne zai dinga wa wa'azi yana karantarwa yana nuna mana cewa abin da muke ba daidai ba ne wannan ai tsabar rainin wayo ne da rainin hankali ba shi da hankali ba shi da kunya yana da girman kai da ya zo yana mana wa'azi yana mana maganganu Allah ya ce sai alamuna gada billahi allazi la ilaha illa huwa gobe kiyama za su san manil kadzabu waye ne makaryaci al ashir waye kuma mai taurin kai wane ne cikakken makaryaci cikakken mahaukaci cikakken wanda bai san me yake yi ba Allah ya fusata jama'a yace gobe kiyama zan gaya musu su waye shin annabi salihu annabin mu manzon mu shine yake da wannan siffar ko kuma a'a su yanzu da suke danganta wannan siffa zuwa gare shi an gane magana da kyau ko Allah yace inna mursilun naqata fitnatan lahum amma yanzu dai a nan duniya za mu aiko da taguwa fitnatan lahum wanda za ta zamanto fitina a gare su za ta zamanto jarrabawa da za mu jarraba su mu ga wanda za su yarda su dawo su yi imani su watsar da wannan da'awa ta su da kuma waɗanda Allah zai kifa su cikin azaba a dalilin wannan turo wannan taguwa fartaqi bihum ka bibiye su arraqib kenan ma'ana ka bibiye su kai hakuri ka bi su ka ga ya za ku kare tsakanin kai da su wastabir kuma ka jure akan wannan bibiyar da za ka yi musu har sai ka ga me zai je ya zo tsakanin kai da su fartaqibhum ka bibiye su ka bi diddigin su yadda za su yi da wannan taguwa da yadda za mu ba su sakonnin wa'azi da karantarwa wastabir ka jure akan haka duk abin da za su faɗa maka kar ya ɗaga ma hankali ka bi su har zuwa ƙarshen lamari mu ga yadda za a kare wa nabbi'ihum Allah ya ce ka ba su labari annal ma'a qismatun bainahum ruwan da za su dinga sha a gari aka ce wani babban tafki ne suke da shi wanda a cikinsa suke shan ruwa wasu suka ce a rijiya ce ita kadai su kadai suke shan ruwa a cikin wannan rijiya ita kadai ne rijiya a garin da ake ainihin wato shan ruwa sai Allah ya ce to ga ainihin wato doka ba su labari wannan ruwa na wannan gari da wannan ruwa ko na rijiya da suke sha kismatun bainahum mun raba shi tsakanin su da taguwa yau su sha gobe taguwa ta sha an gane ko kullu shurbin kowanne ranar sha muhtabar abin halarta ne ko su su halarta a ranar shan su ko kuma ita taguwa ta halarta a ranar shanta kowanne rana abin halarta ne za a halarci ko wanda zai sha zai halarci shan fatana da sahibahu sai suka ce kai wallahi fa ba zai ta- ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa fatana da sahibahum eh fanadau sahibahum na'am sai suka kira abokinsu ma'ana majibincin al'amarinsu fata'aqa sai ya sandu wannan ainihin wato taguwa fa aqara sai je yanka ta an gane magana da kyau ko ya sande ta ya je yanka ta shine Allah yake ba mu labari a wani guri yace idin ba'asa ashqaha
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله ف- وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idin ba asa ashqaha lokacin da suka tura mafi shaƙiyanci da mafi taɓewa daga cikinsu shine wanda ya ɗauki ainihin wato wuka ya je ya yanka wannan taguwa idin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullah annabin Allah salihu ya ce musu na qatallahi wannan fa taguwar ba tawa bace taguwar Allah ce raƙumar Allah ce ba su ku ya ha ku batta ta sha ruwa ku ku je ku sha ranar shan ta ku zo ku tatsi nonanta ku sha haka Allah ya ba su doka ya ce ku ranar shan ku ku je ku sha ranar shan ruwanta idan ta je ta sha za ta zo ta tsaya a bakin gari duk wanda yake jin kishirwa ko yunwa ya zo ya sunkuya ya tsotsi nonanta ya kama hanya ya tafi abin shi wannan doka ce haka muka sanya kuma mun yi haka ne Allah ya ce fitnatan lahum dan mu jarraba su muga in za su bi dokar mu ko za su saba shine Allah madaukakin sarki ya gaya musu haka shine yake cewa a fata'aba ya sandu wannan ainihin wato a wannan wannan taguwa fa a kare ya yanka ta shine idan ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi fasuqiyaha sai ya ce fa kadzabu suka karyata annabi salihu fa aqaruha suka danna wannan raƙuma wannan taguwa suka yanka ta Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi musu fa damdama ya rugurguza su ya tarwatsa su ya watsa su da zunubin da suka aikata na karyata annabi salihu da kuma zunubin da suka aikata na yanka wannan taguwa ta ubangiji yanzu kai fi sabilillahi ko sa ka gani a cikin gari aka ce wannan son sarki ne anya in ba ka cika kangararre ba za ka kai shi za ka bi shi da wuka son sarki ko son gwamna a gari ka gan shi yana yawa a ce wannan fa son gwamna ne da Allah za ka yanka shi ba za ka yanka ba saboda ka tabbata cewa in sojoji suka damke ka ba za ka kai labari ba ko to amma a ce wannan taguwar Allah ce Allah fa jama'a taguwar Allah raƙumar Allah amma a samu wani munafikin Allah wani shaƙi yasa Allah ya ce idin ba asa ashqaha ai bi ma'ana ashqal qaw wanda yafi kowa tsiya cikin al'ummar wanda yafi kowa tabewa cikin jama'a suka tura shi kuma ya yarda ya je danna wannan taguwa ya yanka ta. to a tarihin an ce taguwar tana da ɗaya bayan da ya yanka uwar sai ya sake bin yar ma da gudu da nufin zai yanka ta shine yar ta tafi da gudu ta cimfaru wani katon dutse a garin mulmulallen dutse tana zuwa sai dutsen ya tsage sai ta shiga cikin wannan dutse sai dutse ya koma ya rufe saboda Allah ya tseratar da yar wannan taguwa yar naqata salihu ita ce Allah zai fitar da ita a gobe kiyama alaramma Allah ya bamu labari yake cewa wa idza waqa alaihimul qawlu akhrajna وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم na'am تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah madaukakin sarki yace wa idza waqa alaihimul qawl wa idza waqa alqawlu alaihim jazakumullahu khairan yayin da kalmar kiyama ta afko akan mutane wa idza waqa alqawlu alaihim yayin da kalmar kiyama ta afko akan mutane akhrajna lahum dabbatan min al-ardi za mu fito musu da wata dabba daga cikin dutse daga cikin ƙasa ita ce yar na kata salihu tukallimuhum za ta dinga yi mutane magana tana cewa annan nasa lalle mutane kanu bi ayatina la nuna mutane ba su kankance da ayoyin Allah ba aka ce wannan taguwa duk wanda ta gamu da shi za ta yarfe shi da jelarta a gohinsa idan mutumin arziki ne tana yarfarsa da jela sai a rubuta muslim idan mutumin banza ne tana yarfarsa da jela sai a rubuta kafir na fata an fahimci magana a goshinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce za a wayi gari a wannan lokaci ana cinikayya tsakanin musulmi da kafiri musulmi zai zo kan teburin kafiri sayayya ga sunansa shi muslim a gohinsa shi kuma ga sunansa kafir a gohinsa sai musulmi ya ce ya kafir kai kafiri arne nawa ne wannan sai ce ya muslim kaza ne sai ce to kafiri gashi ba ni sai ce to musulmi ba ni ka ɗauka za a zo ana cinikayya tsakanin musulmi da kafiri ba kemikal ba ko me kasa ka wanke wannan kafir ɗin a goshinka ko kuma ko me yasa domin ya wanke wannan kafir ɗin a goshin shi billahi lazi la ilaha illa huwa ba zai wanku ba haka za a ci gaba da rayuwa kowa ya san matsayinsa har kuma kiyama ta zo ta tashi gaba ki daya wannan muƙaddima ce gabatarwa ne ta tashin alkiyama alamu ne da suke nuna duniyar shaura kwanaki suka shaura Allah ya rugurguza ta shine Allah zai fito da wannan taguwa ta yi wa kowa fenti a goshinsa ta yi wa kowa alama a goshinsa cewa musulmi ne ko kuma kafiri ne kadai abin yana da alaka da ya karayi idan ka rayu musulmi na Allah wanda kake bin dokokin Allah da dokokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan taguwa tana zuwa za ta manna maka alamar ka a goshinka idan kuwa ka rayu munafikin Allah Musa a baki Fir'auna a zuci kafiri a zuci musulmi a ainihin a zahiri kana nuna mutane musulunci na zahiri amma a zuci ka kudurce kafirci wallahi tallahi tana zuwa kafiri za ta rubuta ma wannan ita ce yau matubular sara'ir ranar tonan silili ranar da za ka zo kana magana da ɗan uwanka shi musulmi kai kuma kafiri Allah ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki kai ya nuna mana irin wannan rana subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwar mu muna musulmi kafin wannan wannan rana to shine yake cewa wa nabihum annal ma'a ka ba su labari lalle ruwan nan na wannan rijiya ismatun bainahum za mu raba shi a tsakaninsu ko mun raba shi a tsakaninsu kullu shirbin kowace ranar sha mu'tabar aban halarta ne za a halarto da su su sha ko a halarto da taguwar ta zo ta sha fanadau sahibahum sai suka kira ainihin wato wannan ma'abocin nasu fata aba ya sandu wannan taguwa fa aqara sai yanka ta Allah ce fa kaifa kana azabi yaya azabata ta kasance wa nudur haka kuma ya gargadi na ya kasance Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan lalle mun aiko musu da iska wahidatan kwaya daya a cikin suratul haqa al-ramma Allah ya ce fa amma samudu fa uhliku وأم فأما أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Allah ya ce wa amma samudu amma kaga samudawa fa uhliku bitagiya mun hallaka su da wato tsawa wacce ta wuce gona da iri tsawa aka yi mana tsawa ka duba tsawa mana kaga san ko a yanzu idan mutumin da ya fi karfinka ka gan shi in girma a gabanka in ya daka ma tsawa sai ka rude gaba ki daya to balantana tsawar da ba a sama waye yi ta ba shin Allah ne da kansa ya tsawar mala'ika ne ya yi tsawar menene ya yi tsawar Allah da ya ce tsawa wacce ta wuce gona da ni wanda idan aka yi wa mutum ita zai faɗi magashiyin alaihi min al-maut zai faɗi yana watan gaririyar mutuwa to shine a nan ma Allah yake cewa inna arsalna alaihim sayhatan mu muka aiko musu wata tsawa wahidatan kwaya ɗaya fakanu wannan tsawar kwaya ɗaya da aka daka musu sai suka kasance ka hashimin ka hashimin mu'tazir yadda kasar rididdigaggen amfanin gona idan shanu suka shiga gona bayan an cinye wake ko an ɗebe masara ko an ɗebe shinkafa ko an ɗebe ƙasa suka shiga suka ci suka tattaka suka fatattaka gonar gaba ɗaya don Allah ya kake ganin ta jama'a ta bushe ta ƙeƙashe babu alamar ni'ima a cikinta haka ne Allah ya ce to da muka aika musu tsawon nan muna daka musu tsawa kwaya ɗaya fakanu he suka kasance ka hashimin kamar rididdigaggen amfanin gona rididdigaggiyar ciyawa fatattakakken kayan gona almuntazir wanda na mu'tazir wanda zaka ganshi ba shi da wani amfani wanda ba za a amfana da shi ba an ragargaza su an bata su gaba daya Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana wallahi mun sauwake alkur'ani lidzikiri dan a karanta a fahimci me ke sakonsa menene Allah ke bukata mu yi fa hal min muddakir akwai mabukacin haka Allah shele ke yi duk kissar da ya bude sai ya rufe ta da wannan aya kissar mutanen annabi nuhu da ya bude ta da yadda suka yi sai ya rufe ta da wannan aya kissar mutanen annabi salihu da ya bude ta sai ya rufe ta da wannan aya kissar mutanen annabi huduma da ya buɗe ta sai rufe ta da wannan ayar malamai suka ce meye hikimar wannan magana da Allah yake nanatawa yake maimaitawa wa laqad yassarna alqur'ana haqiqa mun sauwake alqur'ani lidhikri dan aje a karanta dan aje a wa'azantu da shi fa hal min muddakir akwai mai bukatar wa'azantuwa da qur'ani akwai mai bukatar haddacewa malamai suka yi maganganu guda biyu suka ce magana ta farko wannan magana tana nufin duk isar da kake nema ta gaskiya yadda Allah ya yi da kafirai da yadda ya hallaka su to ka zo ƙur'ani ba wani wanda zai baka labari sama da wane ne sama da alƙur'ani saboda ya ce nahanu na kusu alaika ahsan alƙasas نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن na'am وإن كنت من قبله لمن الغافلين yace nahanu na qussu alaika ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu muke baka kissoshi ahsanal qasas ahsanal qasas mafi kyawun kissoshi mafi ingantuwar labari wanda babu ƙarya a ciki bima auhaina ilaika hadha alquran saboda abinda muke maka wahayi na wannan alqur'ani muke kissanta maka labarbarun annabawa da labarbarun manzanni da yadda muka kare tsakaninmu da al'ummarsu bima auhaina ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi ko da yake ka kasance kafin zuwan wannan littafi kafin zuwan wannan qur'ani lamin alghafilina baka san me ake ciki dangane da waɗannan annabawa da waɗannan manzanni ba amma da qur'anin yazo ya gaya maka abin da ke faruwa ko ya faru to wasu masu malamai suka ce wannan shine ma'anar walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir malamai na biyu suka ce a'a abinda ake nufi shine waɗannan kissoshi akwai ibra inna fi dhalika la'ibratan liman kana menene
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a cikin duk waɗannan kissoshi gaba ɗaya da muke karantawa akwai ababen lura liman yakhsha ga wanda amma yake jin tsoron Allah wanda bi ya ji tsoron Allah to kissoshin nan suna saka ke shiga taitayinsa dangane da mu'amala da ubangijinsa yadda yake jin Allah yana watsa kafirai da yadda yake tarwatsa su da yadda babu wanda ya fi ƙarfin Allah da yadda suke da technology da yadda suke da fasaha da basira da ƙarfi ga baki ɗaya amma Allah maɗaukakin sarki ya warga da sha'aninsu to wannan yana sa mutum ya ƙara gane girman Allah ya kuma girmama Allah ya bi isawo da gaba wasu malamai suka ce wannan shine abin da ainihin wato wannan magana take nufi wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir ada ayi halin waɗannan maganganu guda biyu da duk malamai suka yi faɗa za ka iya fassara shi da waɗannan ayoyi domin kowanne ya ɗauki ma'anar da ake bukata idan ka ɗauki wanda suke fahimtar cewa ana gaya maka cewa kissoshi na gaskiya suna cikin alkur'ani da haka ka je ka karanta don ka fahimci me ya faru ka yi daidai ka fassara daidai maganar haka take haka kuma idan ka ɗauki cewa irin waɗannan labarbaru ana karanta su ne don mutane su shiga taitayinsu dangane da mu'amala da ubangiji shi ma ka yi daidai ba kai kuskure ba da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun yassare alqur'ani dan ambaton Allah fa kaifa kana azabi wan fa hal min mudakkir hadha ikhbarun an samud annahum kanu kazzabu rasulahum salihan wato wannan labari ne Allah ya bayar inji Mustafa al-Adawi wanda yake nuna cewa lalle su waɗannan samudawa sun ƙaryata manzansu annabi salihu faƙalu a basharun minna suka ce yanzu wannan mutumin da ke cikinmu shi kadai wahidan ƙwaya ɗaya na tabi'uhu za mu bihi inna idan lafi dalalin wasu'ur lalle idan mun bihi to muna cikin bata wasu'ur kuma muna cikin hauka da rihin sanin ya kamata ay yaqulun laqad khibna wa khasirna in sallamna kulluna iyadatana liwahidin minna hakika mun taɓi mun shiga uku mun lalace idan muka sallama kanmu ga mutum ɗaya daga cikinmu kawai mu zama wai shine jagoranmu shi ke ce mana halal shi ke ce mana haram shi ke ce mana mu yi shi ke ce mana mu bari in muka sallama kanmu ga wannan mutumin to lalle kuwa mun shiga uku mun lalace mun taɓi sun ta'ajjabu min ilqa'il wahayi alaihi khasatan min dunihim sannan suka dinga wai mamakin ya za a yi aje ko masa wahayi shi kadai su a basu sun marmauhu bil kadhibi faqalu suka jefe shi da ƙarya har suke cewa bal huwa kadhabun ashir ay mutajawizun fi haddil kadhibi ƙarya sama ta wuce gona da iri dan rainin hankali yazo ya kalle mu ya ce wai shi annabi ne manzo ne tsakanin mu ya ce wannan suka ce wannan lalle ya ainihin wato raina mana hankali Allah ya ce sayalamu sayalamuna gadan man al kadhabul ashir ai haza tahdidun lahum shadidun wa wa'idun akidun wannan wani narko ne da fusata da Allah ya nuna a kansu da ya ce gobe kiyama za su gamu da shi wallahi duk wanda bai ba Allah ba jama'a yadda Allah ke gaya wa ada wannan da samuda wannan cewa za su gamu wallahi kai ma za ka gamu da Allah irin ayyukan da mutane suke aikatawa a wannan duniyar da irin barnar da mutane suke aikatawa wallahi kai ka ce ba su da tunanin za su mutu za su koma ga Allah za su ba sa tunanin za su gudu za su mutu za su koma ga Allah yanzu ka kalli irin abin da ke faruwa jiya jiya a zahar zamfara akwai wani ƙauye ba zan iya tuna sunansa ba yan wannan masu satar mutane suka higa jama'a cikin ramadana da zafin rana suka shiga suka harbe akalla kusan a rahoton bbc ma ta ce mutum kusan hamsin da wani abu aka kashe wanda duk rahoton da kafafen yada labaran kasar nan suka faɗa maka cewa an kashe mutum goma to ƙara goma sau biyar ko sau hida in ka gada maka ce goma sau goma kuma wai hikimar shine kar a faɗa adadin mutanen da aka kashe masu yawa ya zama an ɗaga wa mutane hankali to ai mu a musulunci ko mutum ɗaya ka kashe ko mutum ɗaya ka kashe to ka yi babban laifin da Allah ne kaɗai ya san girmansa domin Allah ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a Allah ce saboda wannan kisa da ɗan annaba Adamu ya yi wa ƙaninsa muka rubuta akan banu Isra'il cewa duk mutumin da ya kashe mutum ƙwaya ɗaya to hukuncinsa a gurinmu kamar ya kashe duniya ne haka duk wanda ya taimaki rai ƙwaya ɗaya ladan da za mu bashi kamar ya raya ya taimaki mutanen duniya ne gaba ɗaya in ka kashe rai ƙwaya ɗaya to kamar ka kashe kowa ne a duniya haka Allah ya ce faka annama qatalan nasa jami'a haka in ka taimaki wani rai ka tallafa masa da abin da zai ci ko abin da zai sha ko matsayi ko wani abu na rayuwa to hukuncinka da ladanka da alherinka kamar ka taimaki duk duniya ne haka Allah zai baka ladan ka taimaki kowa a duniya wannan fa shine hukuncin Allah to idan dabara shine wai kar a faɗi adadin da yawa hankalin ya tashi to mu ai ko ɗaya aka kashe a duniya hankalin mu tashi yake saboda Allah ya ce in an kashe ɗaya an kashe kowa ne ka duba ka ga zafin ranar da ake jama'a wanda lafiyar ka kalau ba ciwo a jikinka lafiyar ka kalau ba rauni ba wanda ya dake ka ba wanda ya zage ka haka kawai ji kake kana tafiya kamar za ka yanki jiki ka faɗi haka ne ko ba haka ba amma a haka a samu 'yan ta'adda jama'a su shigo cikin gari duk inda suka hango jama'a kawai harbi suke yi sanda suka kashe kusan mutum hamsin da uku rahoton bbc ya hakaito cewa tun karfe bakwai na safe suka higa wannan garin ba su fita ba sai karfe ɗaya na dare abin nan na rana awa kusan bakwai ko takwas suka yi suna ɓarin wuta suna kashe bayan allah yanzu wannan wani irin lamari ne jama'a wani irin rayuwa muke ciki wani irin ƙasa ne wanda bata damu da al'ummarta ba shekaran jiya ina kallon aljazira akwai wannan kafiri joy badin da aka kashe a america joy badin din nan fa na farko bakar fata ne bakar fata kuma america tana daga cikin wulaƙantacciyar fata ba sa ba su daraja ba sa girmama su na biyu mutumin nan dan ƙungiyar shirya fina-finan batsa ne ba mutumin arziki ba ne daga cikin kafiran ma shi kafiri ne ma'ana a kafircin ma shi ƙurarre ne a kafirci yana daga cikin mutanen banza a cikin amerika ba shi da aikin komai sai ya ƙarna amma ka duba da aka zo aka samu wani polis ya danna wuyan shi ya dinga ihu har sai da ya mutu yanzu an fi sati uku ana shari'a akan kisan joy biden majalisar ƙasa kaf ta haɗu akan tana so ta ga wannan hukunci za a yanke akan polis ɗin da ya kashe joy biden abin nan sorry abin nan george floyd george floyd abin da ake hasashe ɗayan biyu ne za a yanke mara hukunci imma dai a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai imma kuma a yanke masa hukuncin kisa masana a ƙasar suka ce idan an gama mara sassauci gaba ɗaya na ƙarshe shine a yanke masa ɗaurin shekara arba'in a gidan yari an gama masa sassauci ba a masa ba a yi adalci ba shine a yanke masa hukuncin ɗaurin shekara arba'in ba a yi adalci ba kenan amma idan adalci za a yi ɗayan biyun nan imma dai ya ƙarasa rayuwarsa a gidan yari imma kuma a zo bainar jama'a a darara masa bullet ya ɗanɗani zafin mutuwa kamar yadda ya kashe George Floyd. Amerikan nan ba ta sallah jama'a, ba ta yadda da manzancin annabi Muhammadu ba, ba su yadda da alkur'ani ba, ba sa kalmar shahada ko miskala zarrati sai waɗanda Allah ya azurta da musulunci kaɗan daga cikinsu, amma ba sa yarda a kashe wani daga cikinsu a zauna lafiya. Amma ƙasarmu ne da garuruwanmu su ne suka zama kwatar al'umma malamai masana suka ce a yanzu dai da ake magana a yanzu nan da muke magana 2021 tun daga 2015 16 17 18 19 20 20 21 suka ce babu wata ƙasa a duniya da ake tsiyayar da jinin ɗan adam irin wannan ƙasa tamu najeriya babu wannan ƙasa duk duniya duk duniya duk duniya ba wai dinna duk duniya babu ƙasar da ake tsiyayar da jinin ɗan adam in ba wannan ƙasar ba kuma babu ƙasar da za a kashe kowa a zauna lafiya a yi duk abin da za a yi ba wanda zai ce uffa ko jajanta wa waɗanda aka yi wa wannan kisan ba za a yi ba irin najeriya ita ce za a kashe an kashe banza a sace an sace banza a kwace dukiya an kwace dukiyar banza shi yasa muna magana da wani na ce masa wallahi a yanzu a najeriya nan duk abin da ka san za ka matsa a kansa ya sanadiyar a kashe ka ko ya sanadiyar a sace ka ko ya sanadiyar a kwace dukiyarka wallahi ka ja bakinka kai shiru idan abin nan ba shi da alaka da addini saboda addini ne kadai zaka zo kai magana ko ka tsaya a kansa ko menene ya same ka baka da asara haka ne ko ba haka ba amma duk wani abu a ƙasan nan da ka sani in ka matsa a kansa wallahi tallahi za su kashe ka kuma babu abin da zai faru yanzu kuna gaban da wai malamanmu da ake kashewa wanda an kashe manya-manyan malamanmu a ƙasar nan ba matakin da aka ɗauka yanzu ya kai matakin da hatta manyan ƙasar yanzu an kashe su babu abin da ake yi yanzu a cikin rasuwar da yawa daga cikin wasu manyan mutane a ƙasar nan a cikin kwanakin nan akwai rahotanni daga hukumomi na tsaro wanda suke nuna kashe waɗannan mutanen aka yi ba mutuwa ce normal ba amma babu abin da aka yi to shikenan wannan watakila zargi ne yanzu ga nan nan kurkusa akwai wani soja ana ce masa kanal ali haka ne ko ba haka ba ya biyo hanyar jos daga abuja waɗannan arnan jos suka kama shi suka kashe shi suka tattara shi da shi da wasu gawawwaki suka jefa su a ruwa haka ne da motarsa aka yi bincike aka samo waɗanda suka yi wannan kisan e aiki ta ɗauka rediyo najeriya ya ɗauka NTA National Television Authority duk aka nuna waɗannan mutane cewa su suka kashe wannan mutum aka tafi da su suka je har ruwan da suka jefa gawar shi da motar shi suka nuna aka saka janwai ya ɗauko motar da gawar a ciki amma tun daga ranar da aka yi wannan abin har rana mai kamata yau babu labarin ya aka yi da waɗannan mutane ba a hukunta su ba ba a bayyana wa duniya ko ƙasa ga abin da ake ciki ba babu ruwan kowa an kashe shi an kashe banza to don Allah idan za a kashe mutum babba jami'in tsaro kamar kanal ali eh a ƙasar kanal alkali sorry kanal alkali a ƙasar nan a ce babu abin da aka ɗauka na mataki a kai me kake tunani don an kashe alaramma me kake tunani don an kashe ni me kake tunani don an kashe wani saboda haka ƙasar nan kawai abin da ya saurawa mutane wallahi ku riƙe Allah wallahi tallahi ku riƙe Allah waɗannan mutanen da kuke gani duk kwarmato duk wanda aka rantsar shugaban ƙasa ne gwamna ne kowane ne shi idan aka rantsar da shi abin da yake cewa zai idan musulmi ne zai rafiya alkur'ani ya ce daga cikin alkawarin da ya ɗauka wa 'yan ƙasa da kuma ubangijinsa mai wannan littafin shine zai kawo harkar tsaro a ƙasar nan haka ne ko ba haka ba ya yi rantsuwa da ƙur'ani ya ce zai tsare rayukan mutane da mulkin da Allah ya bashi amma tsakaninku da Allah wannan rantsuwar suna cika ta ƙur'ani zai ci su ko ba zai ci su ba wallahi ƙur'ani sai ya ci su me dalili saboda sun rataya sun rantsuwa da Allah amma sun gagara ɗaukar matakin komai a kayi sun gagara ɗaukar matakin komai a kayi idan ka ji ana maganar tsaro a ƙasar nan to da su ne da matansu da 'ya'yansu da abokansu da kuma aminan matansu da ƙannan matansu da yayinsu su ne cike cikin tsaro haka ne ko ba haka ba yanzu duk kisan da ake yi a ƙasar nan don Allah ka gaya min 'ya'yan gwamnoni nawa aka kashe duk kisan da ake yi a ƙasar nan 'ya'yan sanatoci nawa aka kashe duk kisan da ake yi a ƙasar nan 'ya'yan ministoci nawa aka kashe duk kisan da ake a ƙasar nan 'ya'yan shugaban ƙasa nawa aka kashe ashe kenan tsaron ya tsaya ne a kansu da su da danginsu amma kai da za ka je ka higa rana ka jefa musu ƙuri'a ba ka da tsaro wallahi a wannan ƙasa an gane wannan maganar da kyau ko da haka duk waɗannan al'amura da suke faruwa mana idan kana jin su abin sai ya baka takaici tun ana magana akan abin yanzu har mutane ma sun gaji sun daina magana akai kawai kana tafiya ne yanzu kana jira ka ji ta ina kisa zai faɗo ma ƙasa malam babu tsaro muna magana da wani daga cikin mutanenmu wani ɗan algeria ya ce wallahi tallahi ya sha ya dawo daga aiki ya dawo daga aiki da motarsa ya kafe motar a ƙofar gida ya kashe ta ya ajiye kiɗin a ciki ya shiga ya bacci sai da safe ya farka ya kintsa zai fita ofis sai ce wa matarsa da Allah a bani ki zan fita ina kiɗin mota na ya laluba a ce ai baka shigo da kiɗin ba sai ban gane ban shigo ba sai a baka shigo ba ya laluba kayansa bai ji komai ya laluba ya bude durowa bai ji komai ba sai ya fito waje kawai sai ya ja kofar kawai sai ya daki din motar a ciki da safe a kofar gida da safe a kofar gida dan Allah ka bar haiju ɗinka yanzu a bakin masallacin nan da ki din a jiki ba tafsiri muka zo ba na fata an fahimta ka batta da ki din a jiki ga 'yan hizba dai suna tsaye aiko kuma nan ƙur'ani muke karantawa ko kaza ya halatta kaza ya haramta ko to da Allah ka ji tsabar imani tsabar takawa ta kai ma karo da Allah ka bar mashin ɗinka a nan da ki ɗin a jiki ka zo ka ce ai duk masu imani ne muka taro a nan muke tafsirin alkur'ani da haka kai ko ba ki ɗin ma Allah ya saka maka da alheri za a balle kanta a yi gaba da ita kuma wallahi ta tafi kenan har abadan abidina jama'a a ƙasan nan ne fa za a sace wa mutum mashin sai ka je gurin shugaban barayi sai ka ce an sace maka mashin mai nan ba kaza nan ba kaza nan ba kaza sai ce ba minti biyar a gabanka sai a ɗauko waya sai a buga kai mugu kana ina sai ina guri kaza yaya jiya wannan aiki aka yi sai eh jiya a mana waci mun ɗauko biyu a barindi mun ɗauko uku a cece ne mun ɗauko kaza a hero gana mun ɗauko kaza ko sai a ce to yau wa na hero ganan nan akwai mai wata namba da wannan namba kuke da shi eh akwai mai 00 gme kaza kaza kaza na rantse muku da Allah abin da ake kenan sai a ce to ka kawo mana ita nawa za a baka to oga duk abin da kace a bayar ai ba wani abu tun da kai ne ka bugo waya oga sai ce to an baka dubu hamsin ce to ai ba wani abu oga kawai ga ta nan a zuwa ɗauke ta oga wallahi tallahi a ƙasar nan ake wannan shekantakar jama'a ka gaya min ranar da ranar da Allah zai saurare mu ranar da Allah zai saurare mu muna irin wannan taɓargazar barna barna ta zamanto kamar aikin alheri saboda haka wallahi jama'a wasu masifin da wasu bala'o'in da suke damun mu wallahi tallahi mu ne muke jawo kanmu saboda barna ta bayyana a kan tudu da kuma a cikin koyi saboda ka yan uwa mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu da alaƙarmu da ubangiji waɗannan labarbaru da Allah ke bamu wala ba yana bamu ne don mu ji zaƙin labarin kawai ya wuce ba me nake aikatawa me kake aikatawa yan kidnapper ne jama'a za su kama mutane za su yi tafiya da su a jeji tafiyar tsawon awa biyar ana tafiya a cikin mutanen nan akwai wanda bai taɓa yin takun da ya kai na minti talatin a ƙasa ba wani haka ne ko ba haka ba ya tafa a ƙafa na minti talatin tun da uwar shi ta haife shi bai taɓa yi ba wani bai taɓa zama da yunwa na minti talatin ba a rayuwar shi haka za su saka su a gaba da bindigogi suna tafiya da su cikin jeji sai a yi awa biyar ana tafiya da kai akwai wanda aka yi tafiya aka yi tafiya sai ya ce ba shi da lafiya ya gaji suka ce ba ka da lafiya ka gaji ya ce eh suka ce koma gefe yana komawa gefe suka ɗirma masa bule suka kashe shi suka ce karka bata mana lokaci suka tafi suka bar gawar shi a gurin suka waiwaye suka kalli shauran suka ce kuma a cikin ku akwai wanda ya gaji suka ce a'a ba wanda ya gaji wallahi malam abin dariya abin tausayi wai kunama ta harbi dan tsako abin dariya abin tausayi wai kunama ta harbi dan tsako suka ce ba wanda ya gaje suka ce to mu je da aka ci gaba da tafiya wata mace mai ciki ta faɗi saboda cikin ya mata nauyi bala'i ya kan mata ita ma suka sa bule suka harbe ta wannan ƙasar fa a nan ake yin wannan abin jama'a ya za a yi allah ya bar mu ba korona ai wallahi tallahi na yi mamakin ubangiji da Allah ya bar mutanen Najeriya korona ba ta ragargaza su ta wargaza su ba gabaki daya saboda wallahi mun cancin duk wata masifa ta faɗo mana a ƙasar nan saboda irin ayyukan da muke aikatawa amma da ke Allah mai tausayi ne shi kadai ya bar wa kansa sanin wacce hikima ne ta sa ya kawo mana abubuwan nan da sauki shi kadai ya bar wa kansa sani amma mun cancanci duk wata ukuba akwai wanda a wannan duniyar in ka kuskura ka taɓa shi wallahi ka fusata Allah daga cikin mutane akwai waɗanda Allah yana fusata saboda an taɓa su kar kai mamakin duk waɗannan bala'o'in da duk waɗannan masifun da duk wannan tashin hankalin da muke ciki wallahi yana da alaƙa da taɓa wasu mutanen Allah da aka yi a duniyar nan ko a ƙasar nan wannan ta sa Allah ya fusata da fushinsu ya ɗauki mataki akan mutanenmu saboda haka yan uwa mu shiga taitaye mu mu gyara alakar mu da ubangiji Allah ya ba mu iko an nuna mun lokaci yayi kuma jan da muka yi dama ya kare muna kara mun fassarar da malamai suka yi ne abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana hada huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh